ɗan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya huda an matsa mishi daga garin Makka aka kore su Allah ya bashi umarni cewa ya kaura zuwa garin Madina ya hudo ya gaya ma Abubakar Siddiq yace ya Abubakar Allah ya umarce ni in kaura daga Makka zuwa Madina Abubakar ko yace mishi ya Rasulullah as-suhbatu suhba abokantaka abokantaka ya ma'aikin Allah in abokantaka ka mutane annabi ya ce da kai za mu tsaye abubakar ya fara kuka aisha radiyallahu anha ta ce cewa ba ta taɓa sanin cewa farin ciki iya sa mutum kuka ba sai lokacin da ta ga babanta annabi ya yarda cewa za su yi bulaguro tare da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hudu da shi da abubakar suka nufi garin south suka je suka shiga cikin wani kogo da madugunsu ana tsimai lokaci ya ɗan rama bincike ya ɗan rama su zo su kama hanyar madina suna cikin kogon wannan ‘yan bincike suka zo har tsohon kogo, har tsohon kogo za su kama annabi da abubakar. Abubakar ya ce ma Rasulullah, ya Rasulullah sun zo gurin mu sun kama mu. Annabi ya ce mai la tahzan inna Allah ma'ana. Kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu. Kalmar da ta girgiza duniya la tahzan kada kai bakin ciki in ni kake ciki kada kai bakin ciki ni yasa za ka yi hudu a cikin zuciyarka ni ya sa hammi da huzuri da bakin ciki kullum yana tada maka hankali ni ya sa za ka barin zuciyarka ta mamaye da huzuru Allah ya ce ma wa sallallahu ta hazan kada kai bakin ciki inna ma fa ma'ana Allah yana tare da mu wanda kalma wannan Allah ya aiko ta cikin Qur'ani ta zama aya ta Qur'ani inda Allah ya ce yace sai ma abokin shi la tahzan idh yaqulu li sahibihi la tahzan lokacin da yake cewa abokin shi Abu Bakar la ta hazarta da kai bakin ciki Allah yana tare da mu ya ƴan uwa musulmi ko da yaushe muna ganin duniya tana ci gaba abubuwa kala kala suna ci gaba na duniya duniya sai ƙara kawa take amma ko da yaushe ka gamu daga abokinka ko wani na kusa da kai da za ku rabu ba sai ya kai ƙaran Allah a gurinka menene kai ƙaran Allah sai ya gaya maka wata musiba da yake cikinka ko wani bala'i da yake cikin shi sai ya gaya maka shi yana cikin kuncin rayuwa sai ya gaya maka wani huzuru na ciki ka kaya raka yadda zai yi wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ita kadai ko da yaushe Allah yake gaya ma mu'mini musulmi wanda Allah ya rada su ita ce Allah yake ma mu'mini lokacin da aka yaki Uhud lokacin da aka kashe musulmi wajen 70 da yanka Allah ya ce musu la wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lam kada ku kasa kada ku yi bakin ciki ku ke saman su kada ku kasa kada ku yi bakin ciki in kuntum mu'minin in har dai lalle ku mu'mini ne da gaske wannan kalmar hallau ita ce mala'iku suke gaya wa mutanen kirki lokacin da suka zo ɗaukar rayukansu da su ce Allah ta fafu wala ta hazaru kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albushiru ku da aljannan nan da ake ba ku alƙawarin da ake gaya muku kullum a duniya in kai aikin kirki za ka shige ta ya ɗan uwa musulmi abin da ake so da kai kada ka kuskura ka bari bakin ciki ya mamaye cikin zuciyarka kada ka bari hutun da kuttu ko da yaushe kai kana cikin kuttu ka rasa yadda za ka yi wannan bakin ciki ka sani daga shedan ne kuma bakin ciki yana ɓata ma ranarka a kullum ya sa ka hutunu a ran nan ka dinga tuna abin da ya wuce abin da zai zo kuma kana tsoron shi abin da ya wuce kuma ya wuce ka bakin cikin da zai mamaye zuciya ka ka sani za ta nuna ma a dubai kanka su rike maka dariya in hasada su ji daɗi da sauransu sannan bakin cikin da kake baka isa baka tado ko ka samo abin da ka me yasa za ka bari bakin ciki ya mamaye zuciya ka me yasa za ka bari kullum kuntu a cikin zuciya ka alhali wannan ba sukon musulmi ba ce nagari ba sukon mumuni ba ce nagari abin da ake so kawai ka tashi ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala bakin cikin da kake in mutum ne ka rasa in an ka ya rasu wasu iyan su je wasan rasu in ba ka da lafiya ka je gidan likita ka leƙa ka gani in ba ka da abun hawa wani kawawan shi gaba ɗaya an yanke shi gashi komi ne da kake ciki za ka ga wanda ya ji ka linsu ba linsu to wa kake ma bakin ciki wa kake gaya ma bakin cikin ka halitta kake gaya ma cewa Allah ya maka kaza Allah ya maka kaza abin da ake so ka roƙi Ubangiji ya yi maka, ka tashi da dare, ka koma ga Allah, babu abin da za ka tashi ka koma ga Allah, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya maka shi, sannan a lokacin da bakin cikin ya mamaye ka so ake ka tashi kai ta abin kirki ka koma ka yi duk lokacin da wata musiba ta same ka kai kuma ka tashi ka koma ga Allah walau da in ja'ahum ba'athuna tadarru Allah yake me yasa lokacin da kamun ne ya zo musu buskasanta ba su koma gare mu sannan ko da yaushe wani abu ya same ka na musiba za ka koma ga Allah ne sai Allah ya yaye maka sai Allah ya baka ladan abu hadisi daga daga Abi Hurairah رضي الله عنه يكتوى من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا duk wanda ya yi ma wani mummuni wani bakin ciki daga bakin cikin duniya nafasa Allah anhu kurbatan min kurba yawmin qiyama shi ma Allah zai yaye mai bakin ciki daga bakin cikin ranar kiyama wanda ya yassara ma wanda yake cikin tsanani Allah zai yassara mai a duniya da lahira wanda ya sifirta musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai sifirta shi duniya da lahira kashi za ka yi koma Allah ya ɗauka musulmi bakin cikin nan ne ne ka tabbata bakin cikin nan yana wahalar da zuciyarka bakin cikin nan yana sa ka cikin kuntu babu rayuwa ta kirki babu nishadi a cikin rayuwa kai kuma ana so ka bota sama ubangijin ka da nishadi saboda idan ka bota sama Allah da nishadi ka dauki addu'o'i ma'azura wanda suka tabbata kana bota ubangiji da su kamar addu'a da annabi ya rantsuwa yace babu mu'minin da zai addu'a da ita sai Allah ya bashi amsa yace da'awatu akhi zannun أدعت أموانا ظنون إذا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلزم تيتا كتان جدري كي صلى ركعة بيو كو هدو كو تكو شد دي أبن يزبقا كي تي كي تي كي تي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كي تروق الله لإذا في الله يا ديما بكاتنك da addu'o'i kamar addu'o'in da aka rawa yanzu ya kaga jikin raba su addu'o'i waɗanda me wani sahabi ke shi malikun anas da ke cewa ya roƙi ubangiji da wannan addu'a daga sama ta hudu lokacin da ya addu'a aka jiddanta a sama yace ya Allah mutum irin addu'a ce wannan yace addu'a wani mazlum ce wanda aka zalunta yace Allah ka bani izini in je in kama mishi Allah ya ba shi izini wani sahabi ne mutum doki yana tafiya iya tafiya wani dan lis lis dan fashi ya kama shi da ya kama shi yace zai kashe shi ya kwace doki ya kwace ya kwace doki kayan shi yace ka bar ni in yi sallah raka'a biyu yace yi da yi sallah raka'a biyu ya roƙi ubangiji da wannan addu'a mula'ikan ya sabko ya kashe wannan yace musu bi abi anta wa ummi ina gama ka da Allah kai wane ne yace ana maluk ni mala'ika ne min ahli sama'i rabi'a daga sama ta hudu na ji addu'a da kai na tambayi ubangiji ya bani agajinka na zo na taimake ka saboda haka ya ɗan kwa musulmi zuciyarka so ake ta allaku da Allah ka da duk wani tarikice tarikice ka da duk wani shirme da sihiri kada ka kuskura a same ka kana sihiri kada ka kuskura a same zuciyarka baka koma ga Allah yawan istighfari Allah ya ce fa kun tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara na ce musu ta hankali annabi Nuh ku dinga yawan istighfari ga ubangijinku zai kankare muku zunubanku idan kana yawan istighfari abubuwa guda bakwai kake samu yaghfir innahu kana ghaffara sai kan kare ma zunubin wa yumdidukum bi amwalin yusri samaa alaykum bidrara ya sako muku ruwa daga sama wa yumdidukum ya lillimka muku amwalin wa banin dukiya da iya wa yaj'al lakum jannata anhara wa yaj'al lakum anhara jannatin wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku garakanku gurin neman abincinku ma'aikatanku ku samu aiki in ba ku da aiki kuma ya dinga sa ƙoramu suna gudu shine a dinga biyan salar a lokaci duk istighfar yake kawo wannan a cikin suratul hud yace wa yazidukum quwwatan ala quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi a bisa ƙarfin ku malaman tafsiri sun yi fassara ƙarfin nan da ƙarfi guda biyu ƙarfi na jiki mutum ya zama to yana da ƙarfi kuma da ƙarfi na ma'aurata wanda suka san shi a ƙarfi na mazakunta ya ƴan uwa musulmi babu wanda zai koma ga Allah sai Allah ya bashi ya bashi abin da ya nema annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iya al'ajabi da al'amarin mu'min duk cikin bala'in da yake a cikin alheri ne ajaban li amrul mu'min ina al'ajabi da al'amarin mu'min inna amruhu kulluhu khayrullah al'amarin shi dukkan shi alheri ne wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min ba ne kamun wannan abin sai mu'min yake annabi yace in asaba bihu sarra shakar in jin daɗi yalwata ta same shi sai gode ma Allah fa kana khairallah shi ya bi mai alheri wa in asaba bihu darra in tsanani ya same shi sabar sai ya haƙuri ya koma ga Allah wa kana khairallah shi ya biyu mai alheri ka tashi ka koma ga Allah Allah kai yake so ka roƙe ka roƙe shi kai yake so ya ji kukanka kana bauta ta mai kai yake so zuciyarka ta allaka da shi Allah subhanahu wa ta'ala baya son tarihi ta tarihi baya son shirka duk wanda ya kuskure yana shirka inna Allah latifun bi ibadi Allah ne wanda ya kuskure yi mutu yana shirka Allah ya ci baya mai gafara amma koma bayan wannan inna Allah latifun bi ibadi ya rubutu man ya sha Allah mai rubut ne mai tausasawa ne ga bayan shi iya arzuta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya ɗan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda suke dogara gare shi ya Allah dan girman zatin ka dan iyawarka dan kai kasance mu ba mu sani ba Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya kai ka ba mu ikon buje ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya kai ka ba mu ikon buje maka ko mun dacin ta Allah ka arzuka mu ka sa zukatar mu Allah ka zuwa gare ta ya Allah ya Allah ka bude mana sabon arziki da rahmatu ya arhamar rahimin ya Allah ka kiyaye garin mu ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ka kiyaye jami'an tsaron mu ya Allah ka bude mu a ɗan kasuwan mu ya Allah masu neman ilimi muna roƙon ka ba mu ilimi ɗalibai Allah ka ba su shahadarsu ya Allah ka taimake mu ala wa sallu wa sallimu wa rahimakumullah ala abdullah wa rasulihi muhammad kama amarakum bi dhalika rabbukum fa qal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وصلى اللهم على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بفضلك وفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهم عودة الدين واجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في أحد من يخافك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون